أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه استنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أواتي قبل كراتون دمكي تجيوانا للتاي مختصر مصطلح الحديث نا العلامة فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى sati da ya gabata kan mance muna 29 dai ga watan safar hijirar manzala sallallahu alaihi wasallama na da 1444 wanda ya daidai da 25 ga watan tara miladiya na da 2022 Ah, sati da ya gabata mun karanci aziyada fil hadis dadi a cikin hadisi bayan mun ga al-idraj fil matan kuma mun ga sharuɗan da ya kamata wanda zai daɗa cikin hadisi ya zamanto ya kasance hallo mun karanci ikhtisar hadith ko shi ma da sharuɗan da ya kamata mutum ya taƙaitar da hadisi sai kuma ruwayatul hadith bil ma'ana shi ma mun ɗauke shi hallo da sharuɗan da ya kamata mutum ya rawaito hadisi da ma'ana yau insha Allah za mu tashi kan almauduru kaso daga cikin kaso na hadisi wanda ya zamanto mafi tsananin rauni da an ce hadisi maudu'i raunin shi ya kai rauni domin a takaice a takaice kiran karya ne aka wa mazala sallallahu alaihi wasallam aka wani hadisi shi kuma hadisi da'ifi hadisi ne mai rauni la'alla kuma wannan da'afkin ya zamanto bangaren harda ce ko bangaren adalci قال المؤلف رحمه الله تعريفه حكمه ما يعرف به الوضع منين حديثي آه، سنن دال طائفة من الأحاديث الموضوعة وبعض الكتب المؤلفة فيها سنها طائفة من الوضاعين سما لا يخارى دقى تعريف حديث موضوع قال الموضوع الحديث المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم الحديث المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم كنا حديث موضوعي شنو حديث وند أكوى مزال صلى الله عليه وسلم آه قرية بفدي با أكتشي يا فدي bai aikata ba aka ce ya aikata kuma hadisi ya tabbata manzala sallallahu alaihi wasallam na cewa cikin wanda ya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ƙarya to yayi dakon mazaunin shi a wuta haka manzala sallallahu alaihi wasallama domin yin wa manzala sallallahu alaihi wasallama ƙarya ba ɗaya bane da yi wa wasu ɗaiɗaikun mutane ƙarya domin shi tushe ne na shari'a ya sha bamban hukumuhu wa huwa mardud hadisi maudu'i mai sashe ne ba a aiki da shi an maidawa ma'abucin shi wala ya juzu zikirhu illa makarunan bi bayani wadai bai ya halitta mutum ya ambaci hadisi maudu'i sai face sai ya gama da ambatan cewa wannan hadisi maudu'i ne mun gane ko domin kan mutum ya yi tunanin cewa domin za ka ga so tari za ka ga hadisai maudu'ai suna da wani nau'i na zaburar da mutum da kyalkyali wanda zai kai ga kabautawa Allah sun kumshi wani hukumce-hukumce wanda galiban rayuka suna son shi mutum iya san irin wannan to idan baka ka rawaito hadisi wanda ya zama to maudu'i ne baka yi bayanin cewa maudu'i bane ba la'alla wani ya dauka ya je ya aiki da wannan hadisi ba man da zaran ka rawaito hadisi ka ambaci hadisi ka ce wannan hadisin maudu'i ne shikenan an san dai wannan hadisi ba hadisi ba ne ba bai inganta ba daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam littahzir min ba dan komai ba za ka yi bayani saboda ka tsawatar game da wannan hadisi li qauli nabi sallallahu alaihi wasallama man haddatha anni bi hadithin yara annahu kadhibun ko yura annahu kadhibun fa huwa ahdul kadhabin kadhibina afwan dukkan wanda ya zantar daga gare ni wani zance ana gani ko iya ganin cewa wannan ƙarya ne fa huwa ahdul kadhibina to shi iya daga cikin ɗayan makaryata da zaran ka san wannan ba gaskiya bane daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai kai bayanin cewa ba gaskiya bane in ba haka ba to kai ma ka dauki take na wanda suka wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarya rawahu muslim imamu muslim ya fitar da wannan hadisi wa yu'rafu al-wad'u bi umurin minha ana sanin cewa wannan hadisi maudu'i ne azajjan hadisi ne an dangana shi ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ƙarya da abubuwa kamar haka iqrarul wadi'i bihi ya zamanto wanda ya yi wada'ikin nan wanda ya kiran karya ya tabbata lalle wannan hadisi shi ya kirkira shi ya tabbatar da haka abu na biyu mukhalafatul hadithi lil aqli hadisin wannan ya saba wa hankali mun gane ko duk da cewa ba kowane abu bane ba sabanin hankali ya saba hankali a ce maudu'i amma akwai qara'in مثل أن يتضمن جمعا من من النقيضين أو إثبات وجود مستحيل مثال حديث قداية كمشي حتى أبن دسك زمانتو كيشيو ينجونا نوري قدا أبن دبسا حدوا نقيضين أو إثبات وجود المستحيل ko kuma ya tabbatar da samuwa abin da ya zamanto har abada ba zai samu ba ya ce gashi au nafi wujudi wajibin ko kuma ya kore wani samamman abin da ya zamanto wajibi ne sananne ne ya kore shi mutum misali ya ce babu ai sallah ba wajibi ba ce ya kawo hadisi wanda ya kawo ya ce sallah ba wajibi ba ce ko imani da allah ba wajibi ba ne ba kaga ya kore abin da ya zamanto tabbatacce to wannan da haka sai a gane cewa wannan hadisi maudu'i ne yawwa misali yanzu ka duk abin da duk fiqhun musulunci bal ma Allah madaukaki haka yake wa ulatul ahmali ajaluhunna an yada'na hamlahunna karara aya ce karara shi kuma ya zo ya ce a'a jahilci ne rashin sani ne a saki mace da ciki an sake ta ba ta saku ba to kaga wannan ya kore abin da ya zamanto sananne wanda haka Allah madaukake tabbatar haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da abu kuma haka aka sani tun farkon annabci har zuwa tashin kiyama amma ya zo ya ce a ba haka ba kaga ya zamanto an san zancen shi in hadisi ne ya ce hadisi ne an san maudu'i ne karya ce abu na uku mukhalafatuhu lil umumi bid darura lil ma'lumi bid darura min ad-din kamar yadda muka faɗi yanzu wannan hadisi da ya kawo ya zamanto ya sabawa abinda aka zo da shi a dunkule na larura kowa ya san shi abu ne a addinance abu ne sananne in ka ce ba haka ba ya ka kawo wani hadisin da kai kore wannan ya saba abin da ya zama to sananne ne to sai a gane cewa wannan hadisi naka maudu'i misal an yatadammana isqata rukunin min arkanil islam a samu wannan hadisi da mutum ya rawaito ya kumshi saryantar da wani rukuni daga cikin rukunin musulunci ce ai azumi ba wajibi ba ne na ramadan ko hajji ba wajibi ba ce ba ga wanda allah ya ba iko a gani abu ne sananne ne duk musulmi dai musulmi ne cikakke bai ya kasa sanin rukunan musulunci ko abu ne sananne ne a addinance au tahlilin riba wa nahwi ko kuma ya haram ya halattar da riba abinda yanzu duniya ta rudu da shi kenan za ka samu malamai da yawa suna kokarin yin fatawa akan cin riba musamman ma ribar fadl ribar da za ka amshi bashi a daɗa ma wani abu in za ka bada sai an daɗa sai ka daɗa wani abu ina haka saboda jinkiri yanzu da yawa malamai suna ganin cewa babu laihi ka je banki ka ɗauko saboda larura su kuma matsalar larura ba larura ba ce ba abinda suke tunani galiban mutane suna ɗauko bashi ne saboda kasuwanci saboda suka gina su gina gida saboda su sayi mota su sayi wannan shi ko nan ba larura ba ce ba larura ana zancen abin da yake da alaka kai tsaye da rayuwa in ba kai ba mutuwa za ka yi miliyar nawa ne a duniya wanda ba su mallaki gida ba bal masu suka hiya musamman ma kasashen turai da kasashen da aka ci gaba masu kudi su suke da gidaje agalabin mutane haya ce suke nam au tahdidi waqtin qiyam sa'a kamar yadda nasara da musu yake cewa ai ga ranar kiyama rana za a yi rana kaza za a yi tashin kiyama a wata kaza a awa kaza za a yi tashin kiyama akwai abu ne wanda Allah madaukake taskantar da wannan ilimi gare shi wala ya'lamu wa yas'alunaka 'ani sa'at qul ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu ba wanda ya san lokacin da za ya tashin kiyama sai Allah saboda gaibi ne suna daga cikin gaibi na'am au جواز إرسال نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم كما سا أحمدية سشيئة su suna ganin annabci har yanzu bai yanke ba domin malamansu ana masu wahayi kuma ahmadu gulam shine annabinsu a ce a za a aiko wani annabi bayan manzo sallallahu alaihi wasallam bayan allah maɗaukaki ya ce shine na ƙarshe ba da muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa nahu zalika da makamantan wannan kinan wannan da wannan abubuwa ne guda uku ake gane cewa wannan hadisi maudu'i ne dal wal ahadith al mawdu'atu kathiratun minha hadisai maudu'ai suna da yawa akwai misali ahadithun fi ziyarati kabarin nabi sallallahu alaihi wasallam أحاديث في فضائل شهر رجب وميزة الصلاة فيه na ahadis hadisan da suka zo ga ziyarar kabarin mazala sallallahu alaihi wasallam mazala sallallahu alaihi wasallam na cewa la taj'alu qabri idan kada ku sanya kabari na wata sallah wadda za a yi ka zuwa ana zuwa ko da lokaci zamanto wurin ibada ne kamar yadda ake zuwa wurare daiwa ana zuwa ana ziyartar kabari ana roƙon mai kabari ana ba da kuɗi ana kuka ana faduwa ba na kaza ba na kaza ahadithun fi fada'il shahari rajab hadisan da suka zo a cikin falala ta wajen rajab wa mizat salat fi da bambancin sallah a cikin falalar da ta zo yin sallah a ciki na'am kamar su azumin sahi a shahari نعم سكي رجب نسكي نعم أحاديث في حياة الخضر حديثاً نسكزو أرايوة خضر صاحب موسى أبوك موسى عليه السلام وأنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحضر دفنه سوى حضر يازو وجه مزالة صلى الله عليه وسلم يا حلت تبني مزالة صلى الله عليه وسلم ودعك أربعة أحاديث في أبواب مختلفة نذكر منها ما يلي hadisai da suka zo a cikin babi babi masu saɓani masu yawa za mu ambaci wasu daga ciki a hibbul arab li thalath ku so larabawa saboda abubuwa guda uku li'anni arabi dalilin ni balarabe ne sun dangana wannan magana zuwa mazala sallallahu alaihi wasallam wal qur'anu arabi al qur'ani ma balarabe ne wal lisanu ahli janna arabi halshen yan aljanna larabci ne wannan hadisi ne maudu'i domin abu ne sananne a shari'ar musulunci babu bambancin launi babu bambancin kabila abinda musulunci addinin musulunci ya yi huce a kan shi akan dukkan sauran addinai da wani tunani bai san kabilanci ba haka manzala sallallahu alaihi wasallam la fadala ala arabiya la lil falil abyad ala aswad haka kuma Allah madaukake tabbatar da su inna akramakum inda Allahi atqakum ikhtilaf ummati rahma shi ma hadisi ne mawdu'i sabanin al'umma ta rahma ce Ha, ina ho rahma a cikin sabanin sabani a cikin ba kowane abu ake sabani a cikin shi ba ana samun sabani a fahimta amma ba kowane abu ba ake kuma shi ma an samu saɓani an samu wanda ya dace da gaskiya musamman ma abin da ya shahi a kai kawai don mai sawa ne kai kama can kai kama can shikenan kowa kowa rahama ce wannan da wanda yake kan daidai da wanda yake banna daidai ne a ce rahama ce i'mal lidunyaka ka annaka ta'ishu abada واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا أنا يوم كاوانا حديث كي أيكي تقرو سبب دنياك كي كاتي بكا متبا rayuwa za ka yi har abada kuma ka yi aiki tukuru domin lahirar ka kai kace gobe za ka mutu hubbu duniya رأس كل خطيئة حب الدنيا رأس كل خطيئة سن دنيا شيني شقبان كوانا كسكري حب الوطن من الإيمان san ƙasa na daga cikin ibadi wanda 'yan siyasa galibin suke zuwa da shi hadisi 'yan siyasa ne ce san ƙasa na daga imani khairul asma ma humida wa ubbida hiyayyen sunaye sune a sunayen da aka ce humida aka yabi aka yi yabo na Allah wa ubbida kuma aka sa abdu abdullah abdurrahman abdu kaza da kuma haka da wannan lafazi maza Allah sallallahu alaihi wasallam bai fade shi ba nahyu an bai'in wa shart hani ga saye da saidawa da sharafi wannan hadisi ne wanda malaman fiƙo suke ta baba a kan shi akwai sharafi nam misali yanzu ka, ka saida ka ce wane na saida ma uh, itace na kaza da kaza amma ban da kaza kaga sharaɗi ne wannan in ka ce babu wannan kenan dole in ka sai da gonarka dole sai ka sai da mutane itacen duka da suke ciki وقد ألف كثير من أهل الحديث في بيان الأحاديث الموضوعة دفاعا عن السنة وتهذيرا لأمتي للأمة مثله آه. آه. يوم صومكم يوم نهركم haka shi ma su tare kirajen haka wannan kuma hadisi yan galgajiya ne ranar azumin ku ranar sallar da an yi saɓani sai su ce ai ba haka ba da abin da aka sani ranar azumin ku ranar sallar shi ka al'amarin ba haka ba ne rana da wata da ranaku ayoyi ne na Allah shi ke canza su yadda ya so haka ne lissahin wannan duka ba sa lissahi da shi radda aka tashi da azumi ranar za a yi sallah eh na ya zama talatin ko da in dai ranar ta kewaye to ranar ne wurin sallah malai cewa kada allafa kathirun min ahlil hadith fi bayanin ahadith al-mawdu'ati malamai da yawa malaman hadisi sun wallaha littattafai a cikin bayanin hadisai mawdu'ai difa'an an sunna ba don komai ba saboda kare sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gurbatar da ita da abin da baya daga cikin shari'a a dangana shi da shari'a wa tahziran kuma sun wallaha littattafan wannan ne na ahadisul mawdu'a saboda sai tsawatar da al'umma lil ummati mith kwatamcin al mawdu'atul kubra lil imam abdurrahman bin jawzi al mutawaffa sana 597 الموضوعات الكبرى سنة للتاين شنينا إمام الإمام عبد الرحمن بن الجوزي وان دي رسول هجرة تنا دا دريب بير دا قمية ترى دا بكوي لكنه لم يستوعبها سيدي بتترى دكا حدثي موضوعي با وأدخل فيها ما ليس منها كما أيكي ندان أدم ya shigar da wasu hadisai wanda ba sa ba ma maudu'ai ba ne ya shigar da su a cikin maudu'ai akwai sani alfawa'idul majmu'atu fil ahadith al mawdu'a il imam shaukani al mutawaffa sana 1250 imam shaukani iya da wannan littafi alfawa'idul majmu'a fil ahadith al mawdu'a ya rasu hijira tana da 2250 wa fihi tasahul kuma akwai sakaci a cikin wallaha wannan littafi da yi wanda rahama Allah ta kara tabbata a gare shi bi da khali ma laysa bi mawdu shi ma ya shigar da abin da ba hadisi mawdu'i bane ba ya shigar da shi a cikin mawdu'at tanzihu shari'ati al-marfu'ati 'an al-ahadith ash-shani'ati al-mawdu'a tsabtatar da shari'a ta musulunci almarfu'a madaukakiya anil ahadith shani'a daga hadisai lalatattu batattu almawdu'a wanda aka kirkira wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a gare cikin libin al-iraq na ibn al-iraq al-mutawaffa sanat 1963 wa huwa min ajli ma min ajma ma kutiba fiha na daga cikin littattafan wanda ya tattaro hadisai mawdu'ai cikin littattafan da aka wallaha cikin wannan نعم يا دكيو كده أسوي قال والموضوعات كثيرون والموضعون كثيرون ومن أكابرهم المشهورين na daga cikin wanda suka yi kirkira hadisai maudu'ai suna da yawa mafi girmansu manya-manyansu mashahararru akwai ishaq bin nujahi nujahi al-multi da ma'mun bin ahmad al-harawi da muhammad bin sa'ib al-kalabi والمغيرة بن سعيد الكوفي ومقاتل بن سليمان والواقدي بن أبي يحيى وانا سوني من يمن ين متاني وانا سكت ورا حدثي kuma wasu za su yi bayanin ne na kirkira hadisai na kiran karya ɗari kaza ko dubu kaza sai dai subhanallah da yake Allah shi ke kare addinin shi da suna manzon sallallahu alaihi wasallama Allah ya kawo malaman da suka tantance hadisai na gaskiya da na karya wasu imamu ahmad rahimahullah da sauransu su imam bukhari قال وهم أصناف منهم كما سوما كشي كشيني نادق تكنسو الأو أولا زنادقة زنديقي عند باروان سدى الدين زغوان كسما سكوا الدين الذين يريدون إفساد عقيدة المسلمين عند سكينيه لا لا عقيدة المسلمين كوي ان dakone yan haya ne kuma inda ake samun yan boko haram yan haya turai ne kuma haka ake ɗauko su haya ku je ku lalata addini ku soka wasu hadisan ƙarya domin ku gurɓata addinin musulmi da ake da su wa tashwihil islam da munana musulunci lalata musulunci wa taghyir ahkamihi dalilan cancanza hukumce hukumcen shi na daga misalan Smith Muhammad bin Sa'id al-Maslub alladhi qatalahu Abu Ja'far al-Mansur Abu Ja'far Mansur ya kashe wannan Muhammad bin Sa'id al-Maslub kenan wada hadithan an Anas marfu'an ya kirkirawa hadisi hadisi daga dangana shi ga Anas ya dangana shi zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana khatimun nabiyyin la nabiyya ba'di illa an yasha Allah yace Anas ya ce shi shi ne ƙarshen annabawa ko babu wani annabi bayan shi sai Allah ya so. Anas radiyallahu anhu. Wa mithil Abdul Karim bin Abi al-Auja alladhi qatalahu ahad al-umara al-abbasiyyin. Akwai wannan mutum Abdul Karim bin Abi al-Auja ɗaya daga cikin shugabannin Abbasiyin suka kashe shi a cikin Basra. wakala hina kutila kadima lil qatl ya wadi a lokacin da za a kashe shi laqad wada'tu fi 40 alf haditha fikum laqad wada'tu fikum 40 alf hadith ta kawai shiga daki ta kirkira karya na na sanya cikin ku hadisi dubu hudu arba'in dubu arba'in arba'ata alaf kai hadisi dubu dubu a dubu hudu uharrimu fiha alhalala wa hallilu fiha alharam in haramtar da abin da ya zamanto halak ne in halattar da abin da ya zamanto haram وقد قيل إن الزنادقة وضعوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة عشر ألف حديث زنديكي سندنغنا وسنكركرا ومزا الله صلى الله عليه وسلم حديثي دبو غوما أربعة عشر دبو غوما شاهد yanzu dan shi mai dan rashin ilimi sai ka ji mutum yanzu a ce hadisin ma kuma a ce da'ifi ne ko maudu'i ne a ce manzala sallallahu alaihi wasallama ya ce kuma a ce hadisi mawdu'i ne ko saboda jahilci da rashin sanin abinda ma'ana hadisi ya kumsa saniyan sun fi na biyu almutazallifuna ila alkhulafa wal umara wanda suke so su samu gindin zama ya zuwa wajen alkhalifofi da shugabanni zamanto isra da matsayi a wajen manya misal ghiyas ibn ibrahim dakhala ala al-mahdi ya shiga wajen mahdi wa huwa yal'abu bil hammam iya wasa da tantabara fa qila la sai aka ce mai haddith amir al-mu'minin fa saqa sanadan wada bihi hadithan ala nabi sallallahu alaihi wasallam sai koro isnadi kuma yawa manzala sallallahu alaihi wasallama ƙarya ala annan nabi sallallahu alaihi wasallama annahu qala yace manzala sallallahu alaihi wasallama yace la sabaka illa fi khuffin aw naslin aw hafirin aw jana sai dada wannan jana yace ai babu tserere sukuwa illa la sabaka la sabaqun afwan illa fi khuffin sai a wannan naka raƙumi ko wannan tako takon raƙumi kenan da raƙuma sai da raƙuma au naslin ko kibiya yadda za a yi halbi a zo a yi kwambala ta halbi a ga wane ne gwani au hafirin ko kohoto wasu doki da jake da abin da ya kamata au janahin ko kuma abin da yake da wannan huhuke kira sai kawo tattabara ya shigo da tattabara a ci faƙalar mahadi ana hamantuhu ala zalika sun matarakal hamam hamantuhu ala zalika na ɗora shi akan wannan ne sun matarakal hamam sannan ya bar wannan tantabara wa amara bi zabihiha sai yi umarni a yanka ta ba inda ya san karya ce kawai ya yi mai dalde ya daɗaɗa mashirai ثالثا المتزلفون إلى العامة بكثرة الغرائب وتغري- ترغيبا wanda suke son su kusanta ya zuwa zamna gari gama gari mutane bi zikiril gara'ib saboda su ambaci sabon abu wanda ba a san shi ba targiban saboda su kwadaitar da mutane au tarhiban ko su suke su tsoratar da su au iltimasan limal ko kuma neman dukiya au ja ko kuma wani matsayi kwarjini a wajen mutane mith al kamar masu ba da tarihi aka ji bude ai gari yanzu ka je eh, kissa ta ali radiyallahu anhu da yakin ba- da yakin badar yadda yake daukar ra- doki da kaza da kaza da kaza dubu kaza da kaza da الذين يتكلمون في المساجد والمجتمعات بما يثير الدهشة من غرائب wanda suke zance suna wa'azuzzuka a cikin masallatai da wani tarurruka wanda abin da zai hargitsa abin mamaki da kawo sabon abu نقل نقل عن الإمام أحمد بن حنبل ويحيى بن معين أنهما صليا في الم... في مسجد رصاف أن سامو وانا مغانا daga Imam Ahmad dan Hanbal da Yahya bin Ma'in wanda rahma Allah ta kara tabbata gare su annahuma sallaya fi masjid Rassafa sun yi sallah a masallacin Rassafa faƙama ƙasin ya ƙusu sai wani mai kisa ya tashi iya ba da kisa shi faƙala haddasa na ahmad bin hanbal wa yahya bin ba'id shuha sai ce babu ahmad ya zartar da da yahya dan ba'id sun masaka sanadan ila nabi sallallahu alaihi wasallam sannan ya koro isnadi har zuwa wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam أنه قال من قال لا إله إلا الله خلق الله من كل كلمة طيرا من قاره من قاره من ذهب وريشه من م- مرجان دكا وديت لا إله إلا الله الله زي هلتا دوانا كلمة دي ودي ونسوسو من قاره من ذهب باكنشي نزيناريان وريشه من مرجان kuma langen shi na marjan ne lu'luwal marjan da wanda yake wa zakara qissatan tawilatan sai ambaci kissa mai tsawo falamma faraga min qissatihi lokacin da ya kare daga kissar shi wa akhadha al atayat ya amshi abun dau amsa ai bara ce dama ake wanda ya bika wanda ya bika karbo can karbo can a hudda hulla ana yawo ana ana ana rairawa ana amsa irin dai irin wa'a- wa'azin kasuwa da abin da ya kamata ashara ilaihi yahya biyadi sai imamu yahya ya mai nuni da hannun shi fa aqbala mutawahhiman linawal sai ya ta fuskanto ya nuhu iya tamanin cewa ba shi ne za a yi fa qala lahu yahya man haddathaka bi hadha alhadith sai yahya ya tambaye shi waye zantar da kai da wannan hadisi kala ahmad bin hanbal wa yahya bin ma'in Ahmad bin Hanbal da Yahya dan Ma'in su suka zantar da ni. Fakala ana Yahya bin Ma'in wa hadha Ahmad bin Hanbal. To di Yahya bin Ma'in di ne kuma ga Yahya ga mu- a- wancan kuma Ahmad dan Hanbal ne. Ma sami'na bi hadha qattun fi hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ba mu taba jin wannan ba ko so daya a hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Fakala al-Qas Qas sai wannan mai kissa ya ce لم أزل أسمع أن يحيى بن معين أحمق ما تحققت هذا إلا هذه الساعة كدوبا كغزالم تدا yace bin gushe ba ina jin cewa Yahya dan Ma'in wawa ne sai a yanzu na tabbata a wannan lokaci maimakon ya yi itirafi da cewa dan Allah su mai hakuri yayi uzuri ya nemi al'umma uzuri a'a sharri ba yadda ba tukuba ba yadda ya wawantar da Yahya bin Ma'in. Ka anna laysa fi Yahya bin Ma'in wa Ahmad bin Hanbal ghayrakuma ka anna laysa fiha Yahya a dun- duniya ko a wannan lokaci babu wani yahya dan ma'in da ahmad Am- dan hanbal sai ku kawai kenan shi akwai yahya dan Hab- eh, ahmad dan hanbal da yahya bin ma'in ba su kaɗai ba ne akwai su da yawa dan me zai za za su ce su ne kawai laqad katabtu an sab'ata ashara ahmad bin hanbal wa yahya bin ma'in sai da na rubuta hadisai daban-daban mutum ahmad bin hanbal da yahya bin ma'in daban-daban su goma sha bakwai kowa yahya bin ma'in ne da ahmad bin hanbal subhanallah fa wada ahmad kummahu ala wajhihi imam ahmad sai dora wannan ki rigar shi hannun rigar shi a fuska a bisa fuskar shi wa qala da'ahu yaqum bar shi ya tashi faƙama kalmustahzi bihima sai ya tashi ya tahiya kamar iya tahiya iya musu izgil lokacin sallah kuma ya yi ga shi kuma an zo kusan ƙarshe rabi'an kuma aljawar tare yi da shi da doga rabi'an al-mustahmisuna al-mutahammisuna lid-din yad'una ahaditha fi fada'il al-islam wanda suke da hamasa hamasa shine so wanda ya huce gona da iri da karkashi a tsaya daidai inda shari'a ta tsaya a'a sai a huce gona da iri suna kirkira hadisai na karya a cikin falala a cikin musulunci wa ma yattasilu bihi da abin da yake da alaka da musulunci wa fi zuhudi hakanan a cikin zuhudu fi duniya gujewa jin daɗin duniya wa nahwi zalika da makamantan wannan li qasdi iqbalin nasi ala din dan mutane su fuskanto ya zuwa addini wa zuhdihim fi duniya kuma su kauracewa duniya misal abi asma nuhu bin abi maryam qadi marwa marwa na wannan na daga cikin wanda suke wada'a ne saboda zabarar da musulmi ko ambaton falala to na abu amna ce mai abu abi asmanu bin maryam qadi marwa alqalin marwa wada hadithan fi fada'il surat alquran surat sura sura sura ya kirkira hadisai a cikin falala ta surorin alqur'ani kowace sura tana da falala kowace sura tana da falala وقال إني رأيت الناس أعرضوا عن القرآن nayi haka nan ne domin na ga mutane sun kau da kai da alkur'ani ba ruwansu da alkur'ani in sai na kawo kowace sura sai in sami in kirkira mata falala sai manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce man qara a surata kaza surata kahf da surata yasin da surata kowace sura tana da falala da suratul mulk iya da kaza iya da kaza zai samu kaza a duniya ko iya da ladan annabawa da manzanni kaza na'am washtagalu bi fiqhi abi hanifa na gansu sun shagaltu da fiqhun imam abu hanifa wa magazi bin ishaq da littahi na ibn ishaq magazi wanda ya zancen yaƙe-yaƙe manzon sallallahu alaihi wasallama da tarihi yani fawada a zalika sai kirkira wannan hadisai wanda suke bayanin falalar surori surori khamisan na biyar sun fi na biyar almuta'assabu na limazhab wanda suke ta'assubanci daga wani mazhabi ga gaskiya karara saboda ni maliki ne sai in kiya in bar abin da ya zamanto sunna ce ko kuma mazhabi na ya kawo da abin da ba gaskiya bane ya kuskurewa daidai kuma sai in ki yarda da haka nan yi riko da shi saboda mazhabi na au tariqatin ko kuma wata wani tafarki daban au balad ko kuma wani gari au matbu ko kuma wani wani da ake bin shi a riko a yi kibba ko da ya kauce gaskiya dai a yi riko au kabila ko kuma wata kabila mata ta asubanci ya da'una a haditha fi fada'il ma ta'assabu lahu sai su kirkira hadisai a cikin falala abin da suka mishi ta'assubanci wasu suna alaihi kuma da togewa a kan shi misal masirat bin abdurrabbi kamar masira dan abdurrabbi الذي أقر أنه وضع على النبي صلى الله عليه وسلم سبعين حديثا في فضائل علي بن أبي طالب ce ya kirkira hadisi ya dangana shi zuwa manzala sallallahu alaihi wasallam a cikin falala ta im ta Ali wanda yarda Allah ta kara tabbata a gare shi hadisi 70 to amma kuma alhamdulillah kamar yadda bayani ya gabata Allah madaukaki ya datar da wannan al'umma da malaman da suka tantance abin da ya zamanto hadisi ne na gaskiya daga manzala sallallahu alaihi wasallam kuma da hadisan da suka zamanto na ƙarya ne subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik نعم ها ثناء ثناء يبو نعم نعم الثناء سبب يبو